إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yi muna laraba sha biyu ga wata na rajab hijira shekara 442 wanda ya dace da 24 ga watan biyu shekara 2021 muna cikin littafin motsa ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na 69 cikin 70 ko? darasi na saba'in cikin motsa ta imam malik inshallah za mu tashi zakatul hubib wa zaitun zakar tsaba abinda yake na tsaba na alhab haka kuma da zakar zaitun na ramtashi قال مالك كلام باين كلام قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا قال مالك فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخرس وانما على اهلها فيها اذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك مثل في زكاة abin da imam malik ke cewa nan fa amma ma la yukalu taba abinda ba a cin shi danye irin na dabino kahin ya bushe irin ba irinsa ba ko irin zaitun da ake cin inabi kahin kenan zaitun zabibu kai zabib kahin ya bushe kan inabi su ne ake ma ma'ana ake ma hasashe alhirs to abinda ba wa'annan ba wanda ba a cin cikin ɗanye daman ya sun bushe ya ce fa'amma ma la yi kalu taban abinda ba a cin shi ɗanye wa inna ma yi kalu ba a hasadi min hubu abinda ana cin shi daman bayan an kalace da dukkan tsaba abinda ke tsaba kenan fata da matar da fata duka ba da matar kulliha dukkan ɗaya ta ce duka ɗaya tsaba da abin da ke tsaba ce hatsi dawa masara da abin da ke da sha'ir alkama fa innahu la yukhras wannan tsaba ba a mata hasashen wannan da ake hasashe wannan ta yi ta nawa ko tiya nawa tun tana danya wa inna ma ala aliya fiya idza hasaduha wannan an dora ma masu irin wannan gonakai in suka girbe wa daquwa suka daka ma'ana aka sheki aka bige eh aka bige aka sheke tsaibuwa wa khalusat habban aka huda tsabar gangariya kin an tace komai an an bige an sheke wannan za a musu abin da yake fa inna ma ala ahliha fiha al amana anan dole a bar amana ga masu gonar mana a bar abin a bar su da Allah Qur'an zo nawa tiya nawa kuka samu sa'i nawa ka samu inda ya kai zakka kurin sai su kawo abin da yake kansu kurin su ba malamin zakka kurin bai bin su dalla dalla a ce a zo a yi kiyasi tun ka tun kan tana kan kara a zo a lissafi in ka kare karan ka nan za ka ba mu a irin wannan ana bar masa amana tsakaninsa da Allah kwan eh yu'adduna zakata idza balaga zalika matlab zakat ko za a zo abinda ka samu ya kai zakka yace iya kai nawa ne ga abin da ya hunda ya bada ya amsa shine kullun tunda shi ba mai alkhis yace kenan za su bada zakata in ta kai idza balaga zalika matlab zakat in ya kai zakat malaka ce wa hadha al-amru allazi la ikhtalafa fi indana wannan haka yake babu sabani a wajen mu ahlul madina na za a yi bar musu abu tsakaninsa da Allah kur mutum ya kawo nawa tiya nawa take kanshi ko sa'i nawa ne a kanshi shikenan ba tare ba da sai an ji an toyi manzo mai bincike nawa ya auna amma shi da bino da an ana iya zo a hasashe ake gurin ta mu muna banka kaza za ka mana kaza bayan ya bushe قال مالك الامر الذي الامر المجتمع عليه عندنا مالك abinda yake da ijma'i a wajen malaman Madina أن النخل يخرس على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجذاذ yace abin da yake yana mana a wajen mujmal mutanen Madina annan nakhala yukhras shi da binu shi ake ma hasashe al ahli akan masu da binu shi a masa lissahi nawa ne in ya wanda binu nasu in ya bushe nawa zai yi matsayin dabino ɗanyen dabino ne mata in ya bushe nawa za a samu ai ta katuwa to kenan in ya bushe muna banka sa'i kaza ko sanko kaza ko ta karje banka haka ne ake ana wannan khizkin wa samaruha ala ru'usiha diyan itacen suna kan diyan suna kan itacen ake wanda sai amma idza tsaba wa halba ba a wannan khizkin sai inda ya nana ya kai a iya sai da shi haka nan sai ci kenan kai ya bushe ake wanda sai wannan shi ba a yi ta iya sabo ya ce wayo a kazu minu sadakatuhu tamaran inda juzar za a mushi an yi lissa iya ɗanye an yi hasashe in ya bushe za a samu kaza to malamin zaka iya amsa a lokacin da ya bushe ya zama da biyu zai amshi abin da ya kamata ya bada ya ce fa'in a sabata samarata ja'ihatun ba da an tukhras al'aliya an zo an mai hasashen zai sa'i kaza sanar da binu ko zabibcin sai aka samu ja'iya da wata alloba ta zo wata jaura ce wani dai kwari wani abu da bai zo bata wannan garka ke an wannan ja'iya ta zo ba da an tukharas al'ala bayan an wa mutane ana bin ku sa'i kaza ake bin ku wa qabla an tujarda kayan a girbi fa haqat al-ja'iyatu bi thamar sai wata alloba ta zo ta turbiki wannan garka ko gona to wannan mutanen falis alaihim sadaka ba a dora musu bai sun biya bashin wannan abin da da an ci ana neman za su bada sa'i kaza to kayan su bada ga abin da ya samu gonar ta to ba bashin a kansu ba ce an dora ana ba su bashin kaza kuna ba Allah shikenan sun san ya asara kun fa in baqi min ath-thamar shay'un yablughu khamsat awsuq fa sa'idan bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam an wa lalle wata alloba ta zo ta shahi garkar to amma abinda ta bari shine fa baki mana samar shi'un in abinda ya saura na garkar in ita can zai kai hamsa ta usuk ko sama da hamsa usuk da sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hali kenan yace kenan za a fi kenan a maganar zakka kenan ukhidha minhu zakatu za a fi zakkar shi tunda sauran ya kai zakka amma ce walaisa alaihim fi ma asabata ja'iyatu zakatun abinda ta riga ta bata bajan misali da zai ba mu misali da sa'i da yuko yi ka ce misali sa'i da ko dubu yi amma da abinda aka samu biyu ba biyu ba sa'in da ko dari biyar to ba ce a amshi na rubukin tunda wancan ayar ga lalace za a amshi daidai abinda ya saura a gonar ba mai lissafin baya wancan wanda ya lalace ya ce walaisa alayhim fi ma'asabati zai'at zakat kiran babu zakka kan abin da alluba ta samu wa kadhalika al'amalu fil karam haka nan shi ma alkaram inabi kenan shine alkaram shi ma inabi dai kenan zabib shi ma dai haka lamarin yake in aka ma hasashen kayan ka hudda alluba ta zo ta samu wannan abin za a yi aiki da abin da ya samu gwalgwaron abin da ya samu in ya kai zakka a hudda zakka in bai kai ba ta hauka ba yace wa idza kan li rajul qita'u amwal mutafarriqatun aw ishtirak fi amwal mutafarriqa la yablughu malu kulli sharikin aw qita'uhu mata fi zakah idan yace wa kan idza jumi'a ba'd zalika al-ab'ad yablughu mata fi zakatin fa innahu yajma'uha wa yu'addi zakataha na iya bada misalin zakar da rajulu qata'u amwal mutun yana da dukiya daban-daban mutafarriqa da dukiya iri-iri nan ko kayan gona ko kayan kawuna ko wani dabbobi wani abu daban dai na gidaje wani abu daban na kasuwa iri-iri gare shi mutafarikatan kenan dukiya su iri-iri a wishi da rakin fi amal mutu ko ku iya da hannun gwiwa a wurare daban-daban la yablugu malu kulli sharikin aw qita'ahu mata bi zakat amma abu su ta an su ta hada gwiwa hadin gwiwa da aka yi na kasuwa an a ce araba ne babu wanda na shekai zakat ka kawo shi ka 500 an gama kun ka sami doye ka ne amma aka ce a ware kowa nashi ba wanda ya yi mallaki abin da yake zakka ya ce labiroginan ya ce wakanata za jumi'a amma wakanata za jumi'a ba a zarka labada amma kana da kudi a nan sosai tan a can makana da shi ko a hannun wancan da ba lalle wannan bai kai ba zakka amma za a gama da kudi na can da kudi na can a aka gama su sun kai zakata hauka fa ina jama'uwa wa yu'addi zakata yaka gama can kaza ne can kaza can can kaza ne yaka gama da sahin akanka kenan sun kai nisabin zaka sai kawo da zakar su ko da a wuri guda ba su kai ba amma a gama su duka kenan zakata kama kai kawo da zaka abinda ka mallaka wannan shine kenan bangaren dukiya daban-daban wuri daban-daban ko kana da hannun gwiwa hannun haɗin gwiwa daban-daban za ka lissayin kowane abin da kake a can ya ka gama ya ka gana wani gare ka nauka mallaka kuma ya ka yi lissayin abin da yake kan gana zakka sai zakatul hubub wa zaitun zakal tsaba abin da yake na tsaba kenan yan abinci kuma da zaitun kenan olive olive shi zabiu shine razan inabi ne razan shi zaitu shi ne olive to wannan imam malik rahimahullah iya daga cikin masu ganin zakka a kan irin wannan ababe na kwanin za a ko masu ganin babu zakka kan zaitun to duk da matsalar ma bayan zaitun akwai ababe wanda su saɓar wasu suna ga cewa duk abin tsaba wanda za a je shekara to zabi ba irin tsarin bane ba murid da haka dai shi dai imam malik iya cikin masu ganin akwai zakka kan shi muna cikin imam malikiya da ta imam malik kenan nan zai gaya maka zakka ta da abu da yake na tsaba ne kuma da zakkan zaitun yace haddathani yahya an malik annahu sa'ala bin bin shihab an zaitun fa qala fihi al-ushr ibn shihab imam zuhri malam imam malik ne malaka mai tambaya kan maganin zaitun yana zaka shi ya ce fiye al'ushir shi ma za a ba da ɗaya cikin goma al'ushir kenan kamar sauran dabinu zabinu haka ba su kurci guda to amma ya za a hudu zaka shi shi kuwa san olive kayan ganye ne abu ne ɗanye bai bushe shi ya bushe lalace shi ba abinci bane ba irin na tsaba za a je masu ta aji dabin za a je shekara shi ba shekara ba ba ji zama abu bai bushe ne bushe ya zama ba ba ba ba ba inabi ba ya zama kai ba za turfin ba olivikin ba ya kuma wani abu daban gaske magana amma shi dai ga abin da yake magana kan shi iya cikin masu ganin zakka kan shi kuma ga da zai imam malik ce wa inna ma yu'khadhu min az-zaytun al-ushur ba'da an yu'sara wa yablugha zaytunuhu khamsat awsat za a amshi zakka ta zaitun shi ma ushiri ɗaya cikin goma ne ba da an yi usa bayan an gyara an matse ma shi mai matsala shi a nan ba a wai sun san tun da ba tsaba bace ba a mai awon tsaba awon hatsi ko dawa ko alkama za mu ce shi ɗan yi ne ya suka ce za a gyara sai an hudda man abinda aka samu man ne za a raba gida kenan goma a bada misali litir goma ba litir guda haka ne tsarin su kanshi man za a gyara mai litir goma in ya kai in zaitunkin ya kai wuski biyar kuma za a raba man da aka matse aka gyara za a hudda a hudda ɗaya cikin biyar ya ɗaya cikin goma to inda yake wa ba magana hudda man kurin shi za a hudda a tsaida nan ne kuma za a koma wasu naga tun da ba abin da ya hana a auna shi a ba wanda za a ba a ciki can wake da matsalar matsalar ɗaukan tun da aka bar wacce magana ta jigo na abinda annabi ya ambata yake zakka kansu da haka tun da malamai kowa irin fa'ida za ka ga abin da yawa na zakka wani ma ya ce ba ba zakka kai wani shi akwai zakka a kanshi sai abu za mu ji dai yanzu abin shi imam malik kan shirai mawala ƙasa ne amma bai bushe ba su ta suke abin da ya bushe amma da karwa za a bushe sai shekara yanzu ko yi ma ana iya shekara kan zamanin su ko ma mene ne ko ma mene ana iya jiya haffan wani ana iya shekara ko haffan ana iya shekara kan ulama masa kan ajiya su suna kan asalin akan tsaba suka ce duk abin da za a yi bushe ajiye shekara tsaba suka ce duna zaka to zuwa yana haka shigo da inabi shigo inabi ko a can zamanin sun basu da wani tsarin mana magana a an je kin duk da shi ba bushe yake ba to amma muna magana zai matsaya kan muna kan fiqh Imam Malik akan fiqh shi kan maganar zaitun yace kenan bayan an tace an hudda man wai bai ku zaitun khamsa in mus zaitun kin zai fi wuski biyar fa ma lam yablu zaitun khamsa awsaq fala zakata fihi inda zaitun kin da bai kai wuski biyar to shi babu zakka akan shi sai imam malik ya ce rahimahullah wa zaitun bi manzilatin nakhil he gama cewa zaitun shi ma iya matsayi guda da dabino me matsayi guda ce ma kana minu ma kana minu saqatu sama wal uyun aw kana ba'lan fa fi al ushr yanda yanda ake hudda zakat dabino cewa in ya kai in ruwan sama ne shi ce ma kana minu saqatu sama abinda sama ta shayar wal'uyun ko ido ne yake bi ta wani ana ja kurin ana sawa a garka auka na ba'alan ko iya jan ruwa daga ƙasa ɗin fashin kawo misali a ba ta ruwa ire-iren wannan ya ce fafil ushir za a ba da ɗaya cikin goma shi ma kenan wannan zaitun yadda ake ba da na dabino ɗaya cikin goma in ruwan sama ne ko na ido ne ko ya ja da ƙasa yanzu a ba da ɗaya cikin goma a wannan halin shi ma zaitun za a diba halin dabino shi ma haka halin shinki ya ce wa makana yusuf abin na dashi abinda ake shayarwa da ban ruwa fafi na tsoro shi ma za a ba da nusufin ushirin rabi ɗaya cikin rabin ushirin yan jiziyam za a ba da yan ruwan sama ne ko na jijiya ko na ido amma in ban ruwa aka yi za a ba da rabin yanti jamkin kai mai kwa arba gida goma ya ya tiya ashirin a bara daya kai gani abu ya saki kenan ka tiya ashirin ka ware daya an bahu ashirin ya ware daya mai kwa abu goma ware daya ya ce wala yi su shi'in min zaitun fi shajarihi shi amma zaitun duk da hukumcinsu daya a wajen zakarsu abinda ake badawa amma ya ce ba a mai hasashe za ki dado zai ka zaba abin magana iyaka ice irin yadda ake ma da biyu da zabib sai ma malik bayan yawo duka wannan bayanin ya gaya maka matsayin zaitun kurin iya da zakka kuma ushiri za a bada ushiri za a bada shi ma duk da anan bai gaya maka maganar mai ba gaba da gaba shala kenan shi ma da ushiri ne in ruwan sama ne ruwa an kuma ba ruwa kai shi ma za a bada rabin rabin ushirin sai cikin shirikin zamu ci yanzu ya ce wa sunnatu indana fil hubu imam malik rahimahullah ya ce abinda yake sunna a wajen malaman madina a wajen allati fil hubu allati yudakhar yudakhiruha nas wa yakuluna cikin tsaba ce tsaba kin fata da mantara na abinci da hab shin alhubu duk abinda yake na tsaba muce kwaya to kwaya ta dauka da daban ana ce kwaya kwaya kaza kwaya kaza kenan abin fata da mace abinci wannan da abincin da allati yudakhiru an-nas mutan suke aijewa sai tanadin shi zai iya jimawa kenan wai akuluna kuma su rinka cin shi annahu yu'khadhu mimma saqatu sama' min zalik duk abin da yake nan tsaba ce ko idan kan biwari ba malik ba magana kuma kama ta bawa ta ruwa ta dabino da da zabibu da alkama da da sha'ir gum duk abin da yake tsaba ce za a aje kuma aka canta abinci ne kuma annahu yu'khadhu mimma saqatu sama' min zalika za a mishi abinda sama ta shayar masaqatul uyun da abinda sama sama sama wannan ido ya shayar wa ma kana ba'lan da wanda ke da kace ke jan ruwa da kasa duka wannan ko tsaba kenan za a amshi al-ushur yanda ya gama abin za a amsa annu yu'akhadhu me zai yu'akhadhu kin shine ka shiga maka abin da ke amsa al-ushur tace annahu yu'akhadhu mimma saqatu sama ana amsa daga abin da sama ta shayar min zalika daga menene wannan ya isharar daga qalubu alatu yu'akhadhu an-nas tsabar da mutane ke suke za su ajiye a rikacin shi a za a amshi da abinda sama ta shahar kuma sakatul uyunun da abinda ido ya shahar kuma kana ba'alan da abinda ya shahar da kasa jijiyoyin shi ne za a amsa al'ushur ya kashe gama abin za a amsa al'ushur za a amsa ya ce wa masu ibin na dashi abinda aka shahar da ban ruwa ko da saniya ko da hannu dai aka yi ban ruwa za a amshi nisifin ushur za a mashi rabin ushiri ke maimakon tiya goma a wadda daya sai a tiya ishirin a ba da tiya daya ko ku a tiya goma a ba da rabin tiya sai ya ce e zabala ka zalika hamsa ta ausu bisa'il awwal sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka bayanin da yake maka tsaba shi ne son gwada maka tsaba ko ce umar yawa garin kuma wani so ta musanta ba da abin da ka tsaba ne kurshi ba ta da ya ambata maka ba sunan su ma yanzu irin abin da ke karku na tsaba na abinci haka za a bishi kurum kayan kenan su ajina ka shigo su dawa su hatsi su duka duk abin da yake na abinci ma'ana dawa masara dawa gona wake duka sanar da ya ce amma wannan wasu kibiyar da sa'ayin farko da sa'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma zada ala hamza ta usuk fa fihi zakatu bi hisabi zalika abin da ya karu nan kenan wasu biyar shine a farko zakka ta zama wajibi kanka to daga nan abin da ya sama akan wasu biyar sai ta yi bi hisabi zalik da sayan wannan mai yake da sayan wannan ai a dabbobi kun ga akan samu karin dabba ɗaya har goma ba abin da kara maka zaka ko? to amma shi a wannan a irin ta kudi ne da abin da ya karu ana da sahi shi da abin da ya karu kenan nan in ka samu tiya 300 mutum 240 ko da daya to na tsaye ma ya kawar nata ya kawar da na ta cikin goma in tiya biyu ka samu da abin da ya karu ya kawar da na shi magana kenan shi ne bai sabu zalik yadda aka hudda a wasu kin biyar haka duk abin da ya karu a saman wasu kin biyar za a huda haka nan kin ɗaya cikin goma ko ɗaya cikin ishirin kishi da abin da haka zami da sayi da abin da ƙarƙa wannan wasu kin dubu ne nawa dubu ne ɗari ku da biyu da uku ne da abin da ƙarƙa inda kuɗi ne za a huda abu daidai haƙƙi a cikin shi sai ya ce ƙala maliku inda jima cikin da ya fi imam malik imam malik rahimahullah yake cewa wal hububul lati fiha zakka diyan itace mana tsaba-tsaba ƙwayoyi duk abu ne na ƙwayan tsaba wanda aka ce zakka a kansu ya jiro masu wanda shi ya sansa a can wajen jaro alhittatu wa sha'iru wa sultu wa zurratu wa dukhunu wal urzu wal adas wal juluban wal lubiya wal julujan nan ne sama sansa da wasu gaskiya babban musulma nan ya ce zakar alhinta alkama ta ce alhinta wa sha'ir shi ma wani ana babu shi ila ana ana kashi kan shi don iya kusa da alkama kusa da alkama ila shi daga alkama shi kawo da suna kusa da alkama kwarai ma iya kusa da alkama sha'ir wa sulut sulut shi ma shi na tsogarin shi a wajen shaga mara ne ya kashi haka na gashi ya ba taɓa shi ma sulut da ma'ana da arba musu wadzurratu shi ma kanana ne kamar na alkam amma kanana ne kware mashi kanana ne diya ne shi ma da tsaba ce wadzurratu shine dawa waduguru gero a tsikirin wal urz shinkawa wal adas shi ma adas wannan ka diya ne da anan babu shi gaskiya babu shi dan zuka ana wajen mahar da ke shi mutum su dan iya kasa iya kasa ina ganin sakamakon mutanen su duk abubuwan babu su anan adas juluban da lubiya shi ne tawaki shi ne lubiya wake wake shi ne lubiya waljuljan riɗi shi ne juljan simsim kenan simsim ya shahara da simsim to wannan ne imam malik ya ce maka wa ma ashba zalika min al-hubub allati tasiru ta'aman kenan nan imam malik rahimahullah ba ya ambato waɗannan ƙwayoyi bane ba ko tsabar wannan akan ki kayyade maka ga abinda ake hudda zakka akan su a'a abinda ya sani ne na abinci a wajen su shi yasa da ya ƙara da ya zano maka wannan ta wa ma'ashin da abin da yake kama da wannan minas rububu da abin da ke tsaba ne a da ta siru tsaba suke koma abinci ke duk tsaba shi imam malik ba abin duk da ila kake duk abin da ke tsaba ce za a gyara zama abinci ne za a daka a gyara abinci ne kullum akwai zaka kan shi ba abin da yake banci duka wannan ya gama ka wannan ne yace kuma da da mai kama da su nan kenan duk wata tsaba duk inda kaje inda akwai abinci shi imam malik ba komai akwai zakakan shi sai yace fa zakatu tu'khadhu minha ba'da an tusal wa tasir habban duka zakasu za a mishi zakasu bayan an girbe an tace ta da tsaba da gangare qal yace kuma wan nasu musaddiqun musaddaqun musaddaqun wan nasu musaddaqun fi dhalika yuqbalu minhum fi dhalika ma dafa kuma su mutane masu irin wannan tsabar wanda za a mishi zakkal a wajen su dole a yarda a ga sakanta labarin da suka bada wannan gona ta mutiya kaza tai baka ce a baka yadda bai kare su a dole a bar musu karin alfun dole a gaskanta duk wanda wanda bada tiya ga zama ka kuma abin ga zakka zan bada suka ware baka ta ka bar mu zakka baka da ba dole ka yarda ka gaskanta labarin su eh yuqbalu minhum bi zaka bada fa za a amshi duk abin suka bada za a amsa kurin ko kai gaba kurin kawar su da amma shi kaga inabi da dabino annabi ya ba dama a ji a hasashe tun iya saman gona iya danye ba ciro ba don a baka dama ka cika sha kai kuma a cikin sai da kanka mu da gurin karshe in ya bushe gaban zaka ba mu da su wannan ya asabku kuma ba a zawa mai hasashe malamin zaka zo mai hasashe ka sami ke banka sai lokacin da ya gyara ka ce ta ce komi ce buhu ka zane zanen baku ya amsa kun a sa a cikin layin kan zaka sai ya ce wasu ila malikun mata yukhraju min az-zaytun al-ushr aw nisfuhu أقبل النفقة أم بعدها yanzu an wa imam malik tambayar ya mulla da yayin magana za a hudda ushiri a zaitun ɗan ruwan sama ne ko na ido ko na da zai ba wahala ko kuwa rabin za a hudda ɗan an bar ruwa to wannan abin na inabi da aka yi na zaitun da ka yi magana hudda zakarsu a wani lokaci ne za a hudda zakar shi shi inabin a ƙawar nafaka kayan a mai wannan aikin a tace a matse a yi man ko kohe bayan an hudda man an ƙare an ƙare wala faƙaɗa ci a layan zuru ila nafaka ba a diba maganar nawa ya kashe nawa ya aikin na mai tace sauransu walakin yusa alu anu a halu za a tambaye kurin mai garkar ta zaitun ta zaitun kimce ta zaitun ko zaitun ba shi ne olive kenan nawa ne kuka yi kenan za a tambayi masu kan tsaba wancan kenan ba yadda dabino wani ba amin his ba mai his shi ma yadda aka tambayi masu kan tsaba sauran tsaba nawa suka samu nawa zai na su ma za a tambaye su kurin nawa kuka samu ba ruwanmu da abin da ya kashe aiki da wahala da ya da mai kurin nawa ne ka samu zaitunikinka ya ce kenan kamar su kamar su al'alu ta'am da ta'am kamar da ake tambayar masu tsana abinci nawa suka samu shi ma haka ta tambaye shi kuma yusaddaquna bima qalu fihi shi ma mai zaitun dole a yarda da abin da ya bada labari zaitun ke na wuski kaza ne kuma ga abin da ga abin da yake zaka bada dole a gaskata labarin da ya bada bima qalu fi faman rufi'a min zaituni khamsat awsuq fa sa'idan وخذ من زيت العشر وانت تشيله تنكي شي وسكي بير سام sai a amshi amma in ya tace man muna banka kenan abinda kawai to kai gaba kenan kushirin man da ya tace a cikin zaitun ke ba da an yi usa bayan an tace an matse mai kaza aka samu a man ne shi ma malik ya ce za a amshi zakat na gama ba ba disi bane ba ka magana zaitun shi zaki da magana kan abu amma ne kamar su cika hata a riɗi ma ka fiye gawo masu ka a riɗi ma ya dai a wadda amma za a nan wake ma matsayin mara riɗi duk ana wani wuraren tsadaran ba ko ina ba ko tsadaran ba ake damar a shekolin zaitun kin sai an mishi an matsa shi a matsayin matsayin mai duk wannan dai duk da kamar cikin wannan alhalili wannan cikin musul halil ya kawo magana ba wai da an ce a hudu daga mai ba don wasu kasar tsammanin kamar shi kenan baiwa amsa daga inabin kan shi kai zaitun kin kan shi dole sai mace ba zai bane ba ko wanda ya kamsa zakka ta huta amma sa ganin ana hudda a cikin nashi ba amma man ne ya yi sauki a ajiye shi dan sai aka ba mu aka ce ba mu baitul mal ko al'umma da magana magana danye ne shi da ba bai bushe ya zare shi shi sa a wancan ma na inabi da dabino aka ba amsa wa ya bushe haka so aje na bai lahi lalace shi sa ake bar musu a hannun su ya bushe da masu dabino ko masu zabib he ya mu zabib sai dai in ya bushe kaza ne kaza ke mun kai a bari he lokacin da ya kare ya bushe zamu je ba amsuwa ta shi kuma ɗanye ne shi shi zai kira ake ba a so shi ma da mazaka ya amshi ɗanye da ake zai bada ake mai zaman kanshi sai ake bari in ya ƙare sai a amshi man dan man yana zuwa shi ne magana ya amshi man to inda man ba da man ko ba yan man la amshi kenan ɗanya a sai da aka yi da shi ya ce kenan ana amsar wusuki ana amsar da kashi daga man shi za a amshi ushirin man litir goma ga ba ya rufe duka litir ko litir goma ya rufe litir guda shi ne na zaka ba da an yi usa bayan an tace an matsi ya ce wa mallam yurfa min zaituni hamsa ta usu lam ta ji ba a laifin zaiti zaka wanda abin da ya gwada zaitukin da ya samu bai kai wasu biyar ba wannan zakka ba ta zamanto wajibi a kan shi ba duk irin man da ya samu don bai matsalar zaitun akwai wani misali zaitukin da misali a wasu daya ya samu misali litar goma wani a samu sha biyar ko sama da haka da hausin ya dace kali ciki wajen ma yakan bambanta da tuzo da tuzo kenan su dai ba a gida bana samu kudin shi dai in ya kai biyar ba kai biyar ba duk kalita shi zai ba zakka kan shi haka imam malik ya ce qala malik imam malik dama cikin nafi imam malik ba za ka fiki ce nan kuran wa hankali ya yi da zo ya yi da abin da ake wani ya iya ba kamar an kuma labarin ka zane ba nan duk abin da iya aiki da fikira da abin fikihu fa'inta shi kan wani ababe yanzu imam malik ya ce ji na kala malikun wa man ba a zar'ahu wa kada salah wa ya bisa fi a kamami fa'ale zakatu wa laisa allah zishtarahu zakatu ya ce wanda ya sai da gonar shi bayan ta nana ta bushe korin ga ta akan kara zanganiya ta bushe korin kome ya ce korin ke a kada ce a girbe a sai amma yana na komi ba danya ba sai ka sai da mawani ya zo saya to shi ne aka ce nan fa'alai zakatu kai da ka sai da shi bayan ya bushe ka sai da mawani ba wanda ya sai a kai da ka sai da zakashi tana kanka muna banka zakal wannan gona taka da ka sai da zakatan kai za ka ba da zakatan wale sa allah zai cita rahu wanda ya saya ba ruwan shi ba zakar kai za ka ba da kai ake bi ya ce wala ya suluhu bai uzuri hatta bisa fi aka mami wasu ta gani a nan ma amma sai da gona wace ba a sai da gona duka shirka ba a sai da ta sai ta bushe a cikin kwamsarta su fi aka mami ta bushe a cikin kwamsanta kurin ta yi komi ba ta bukata ko ayin ruwa bai mata komi ka da yanzu hatsi na kudawa tana na ko ayin ruwa bai bai canza komi ke hin ta kai nan da ta nana ta bushe wani ko ruwan zama aka yi zai bata banna bai gyara komi a shi ne ake iya saida wani da ya ce maka magana wanda ya saida yake maka hukumcin wanda ya saida a wanda ya saida shi da ba zakka ko wanda ya saya to ana maganar saidawa sai bayan ba danya ba a ba danya gona ba a sai ta nana ta bushe wannan haka sai ya ce ƙada malikun fi ƙaunin lai ta'ala wa atu haƙau yau hasadi ku ba da haƙƙin dukiya kayan gonanku bayan kun girba ranar da aka girba ya ce ana zalikar zakatu wannan zakaci ba mai matsalar wannan aya tana cikin cutar makiya ko al'amun ce ko al'amun ce ko al'amun ce tana cikin makiya kuma ta cikin surat su ko gaba daya ita ba gundu-gundu ba su ta nan jimin tuzo gaba daya bacci yin aka gundu-gundu to an san makiya ce kuma ga ta da magana zakka shi da wasu ke magana wani aya a ba zakka ba ce ba wannan kurin zakka ce ta kuma ta kurin kamar sadaka ce kurin haka ba ta wajibi zakka ta wajibi ba dan ta wajibi kowa sani zakkar wajibi a madina fara ban shika ta biyu ma aka sa aka wajibta zakka zakka ta biyu to shi da ke zuki da magana akan zakka tun an fara ta a makka ya za a ce wannan tana kan zakka ne inda wannan ta zo a makka za ka mun fita shi da alakul halin wannan akwai magana Allah bari biyo ya magana zakka cikin surun mulkiya a ce wannan zakka wanda ce ana yin tsaka kirai ne a an ma zakka ta dukiya dai zakka wanda aka haddade aka ma iyaka kuna kowa sai ba sabani a Madina a fara zakka wani da kai a cikin da kamar zaman saraka ne ka huda kawai babu mahadud ba kayyade ba sai wasu kaza kaza za a bada lokacin dole ba lokacin ba musu ada to shi da mamalki ne ke mamalki fasara wannan aya tana magana akan zakka ne yace wa qad sami'tu man yaqulu zalik na ji kiran malami masu wannan magana kenan ma tafsirin malami magabata doka masu wannan aya tana magana akan zakani kenan menene kenan eh maganar tunda an ce ana bada kenan haƙƙin zakka a ranar girmakin tunda ya bushe ya komi kenan akan ka abin ya hawo shine kai kawo aya wannan wannan wurin قال مالك امام مالك رحمه الله يجي ومن باع اصل حائطه او ارضه وفي ذلك الزرع في ذلك الزرع أو ثمر لم يبدو صلاحه فالزكاة فزكاة ذلك على المبتاع yace wanda ya sai da garkash ko mace gonar ko gona ko garka ka sai da gonar ka saya garka ka saya amma wa fi zalika zar'un asaman a wannan garka akwai ɗin itace ko ko gona gona akwai shibka a ciki ka sai da amma lokacin da ka sai da lam yabudu salahu ba ta nana ba tana tsarkar abin ta ba ta nana ba shi na fito a wannan hadin da ba ta nana ba ta kai girba fa zakatu zalika al mubtari zakal wannan gona iyakan wanda ya sayi gonan dan a hannun shi ne za ta bushe ta nana ba a cewa wancan wanda ya sai da alkun da zakka amma tana bushe ka sai da ta komi wannan kai zaka bada amma kahin nan ka saida ta shi wanda ya saye ta shine in ta bushe ta na za a mishi zakka a wajen shi yace wa in kana qaltaba wa halla bai'u fa zakatu zalika al ba'i in wata yi dadi ta kan za a saidawa ya saida garkan ko gonar to nan zakala wannan gona tana kan alba'i mai saidawa alba'i mai saida almuta mai sai yace inda za ta hau kan mai saidawa illa an shi tarin almamta sai in ya kenan inda take sabaka in take sabaka kan mai saidawa sai in ya kawo sharɗi kan mai sayan to ni wa me aka ce me aka ce ni wannan gona kaga tarin na amma zakata guda ba in ka san ka fi zaka in da mai zabi ciniki da kai amma zakata akan ka yace ya doka wannan kuma shi ke doka shi mai sayan yace ya doka maka shi wannan ba laifi bane ba yanzu imam ya gaya maka dai kenan yanda ake fudda zakal da cikin mai ake fudda zaka yanzu kuma sai mala zakatu fi min asma abinda shi kuma babu zakal a cikin ɗiyan itace wanda babu zakka kansu kuma ita ɗiyan itace ne sai yake ce maka ƙala malukun إمام الكاتي إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر وما يقذف منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع عليه بعد ذلك إلى بعد يتي متني إن الرجل iza kana lahu majuz mutun ne yake da abin da yake cirowa kenan na dabino ya ciro arba'at awsuq wusuki hudu na dabino na tamar kuma aka tamino arba'at awsuq min zabibu ko zabibu ne ya ciro ya ciro zabibu wusuki hudu na ya aiki da yanda ake jaz alqataf na a rubuta kama ɗaya da ana cirowa ɗaya ne guda guda aka yi wata inabi shi kuma nan kama ake a ciro wani nonon da biyu jaz da jaz ya kai ta kuma ma ya hasu da minu kuma da abin da ake kala cewa kenan kayan kubu kenan dabino a takaice wusuki hudu da zabin wusuki hudu abinda ake masu da minu arba'ata suke abinda ake girbewa na alkama misali shi ma wusuki hudu masu da minu arba'ata suke kenan me yake ta wusuki hudu na kuma wasa wa ma yahsu da minu arba'ata suke min al-qitniya qitniya na muna ta bambaroki ba mun ta zaure bambaroki da masu masu kamsu wake gujiya wannan riɗi wannan julbar don abubuwan masu wanda ya kwabbulu kawsarsu suna ta kitaniya wannan abu wanda duk da wasu malamai suna ta kitaniya dukkan abin da ake da mai zaka amma nan aka ce ware ce kitaniya nau'i ne daban hububu ne amma ba irin suke da irin na hatsi dan sai irin sun sai irin su ridikin irin su wake irin su wannan gujiya irin su da su kurga ha kurga suna ciki masu kwabsu sun ce masu kwabsu a wasa masu kwabsu to duk irin wannan aka samu su ma wasu ke hudu da shi a yi mana ta komi duka akwai zakka duka ya ce innahu la yi jima'u alayhi ba a zalaka labari ba a gama kenan alkama ta zabib ko zabib da dabino ko kitiniya masu wannan to duk da za mu ga a gamsha zai ma alkitiniya shi imam malik wa'annan abin muka jiro ƙuriga wa'uridi gujiya ƙuriga duka duka kita gaba da iya musu iya musu matsayi guda ne duka ta su simfin ne ke musu simfin ne tun na samun rigima a ya mata ciki bata kuɗi bata ciki kusa bata ciki bata ciki bata ciki aya wanda hidai kuma tun da kasa matsalai ta za ta shigo tun na kuma sun buɗe ƙowa ta da abin za a je ana cin shi kuma iya shekara iya bushewa ya sa aya ciki da na zace ba ya san za a yi mata ciki tunda su a malikiya ai bin idan islam ya maka da wari maka ba ta ce maka duk abin da za a je a bushe ana ci kenan ai mata shigo ciki eh duk kowa ko bin shigo ba ya ba ma zai karo inda irin zai bushe a yaje shekar ana ci shikenan sai shiga to kenan dole suna ciki a kenan eh muna da magana akwai kasan akwai kayan marmari irin suka ta misali wani fom gashi nan shi ma kasar kuɗi ne kuma na kai ƙasa ƙasa kai ma na kana ci abinci kuma ba zai ka abinci ko wannan dan ga ƙasa ƙasa bai zama towa hujja su wuce wuce su kura abinci na aje kurin ga fom na yanzu kuɗi na arziki ne amma kun ko asu a maliki sun ce bai ciki dan iya cikin fawaki sun ce iya cikin fawaki bai cikin zakka na kai mu je dan saboda bukanci abin da maliki take yi kenan eh duka waɗannan ababe da ya jiro ya ce ba a gama wani da wani wa inna laysa alayhi fi shay'in zalika zakatu babu zakka misali da kasa misali tiya 200 a dawa 200 a hatsi 200 a kaza a alkama 200 wajen kamar tiya dubu amma zakka ba ta hauka ba saboda ba a gama wannan irin da wannan irin makasa ba mai yawa ya wuce na wani mai hudu zakal amma tunda ba a gama abu biyu jinsi biyu ni guda ka kama ta hauka ba shi magana kita kama kura ba a gama wanda wani ya ce wa inna wulaisa alayhi fi shay'in min zalika zakatun babu zakka cikin dukkan sonan irin hatta yakuna fi sinfil wahid min at-tamr aw fi zabib aw fi al-hinta aw fi al-qitniya ma balugu sinfil al-wahid min 15 kun bisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowanne zakka ba ta zama wajibi akan mai shi sai in abin da ya samu a kowanne ya kai abin da yake misabin zakka na wusuki biyar kuma da sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa fi madun khamsata awsuq min tamr sadaqa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka a ƙasa da wusuki biyar na dabino shi sa ce ma kenan kowanne sai ya kai misali yace wa in kana fi sinfil wahid min tilka al-asnaf ma baluga hamsa awsudun fa fi zakah yace a cikin wayannan sinfikin muka gano imma dabinu imma zabib imma alkamal to akan samu dabino iri-iri jigila targal waye ci nasa ka san iri-iri ko ana maka san iri dabino to dabino ne ka amma iri-iri ne to irin wannan tun da sinfi guda ne jinsi guda ne to za a gama su wuri guda a lissafi za a lissafi nasa kaza targal kaza jigila kaza duka a yi kone lissafi sai a huda zakka don wasu da zakka za a huda kone daidai yawan shi cin nasar misali sa'i misali sa'i ɗari haka digila ɗari targal ɗari ko da ya huta kashi goma ɗaya cikin goma a kowane yakin ko da daidai da ban ko da za a huta ciki daidai don ba kalita ba ɗaya ba ta ake huta kowane daidai abinci to nan dai kenan ya ta kwanta maka kowane sunfin in hatsin ne akwai akwai aka ce hatsi ma iri gashin da iri ne akwai zango akwai waye hatsi ma iri iri ne akwai bakin hatsi akwai to shi ma hatsi shi ma haka ne za ga iri irin tun da haɗi ne da gurin za ga wuri guda ya ce kenan wa in kana fi sinfin wahid min tilkar asana ma bi lugu sa usul ba fi zakata da abinda sun za ga iri iri inda ya kai zaka za a ba da zaka a ciki fa in lam yablu khamsata usul fa la zakata fi an aka gama kuma bai kai zaka ba dai ba zaka kan shi sai ce yi wa tafsirin zalika tafsirin wannan bayanin da ya maka na disinfin irin da aka sami iri-iri a cikin za a gama irin sayi ya ce ga shi gwari-gwarin shi ya ce an yi juzzar rajulu min tamar hamsa ta ausuk wani talafat a sama'u wa alwanu fa ina wa yujo ma'u ba'adu ila ba'ad sun yi wakadu min zalika zaka ya ce shi ne tafsirin wani magana ka girbo ka ciro da biyu wuski biyar ko da iri-iri ne sunan daban ne launin shi daban ne dabina amma dabino ne amma sunan daban kala daban za ka gama wani da wani fa'inan yi jimin abu adula za ka gama wani da wani ka yi gama lissahin tare sun yi aka zumin zarar da sai abinci zakka a cikin wannan abin da ka samu duk da ba iri daban ne daban daban ne suka suka bada sabon zakka kin sai a gama sai a hudu zakka a cikin su fa in lam yablugu zalika fala zakata fihi in kuma an gama bai kai zakka ta hauka ba يجي وكذلك الحنطة الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلك كل ذلك صنف واحد وانا على كما يجي دا دان اكو السمراء على كما irin ta aka ta shamci shine ka asabani lokacin da aka lokacin sahabbai kan mas'ala mai a baya mas'alar huddakai da abu sallallahu alaihi cewa shi abu sallallahu sha'ari annabi iya raye iya ba da wasu a kowane iya sa'i a sa'i guda har yanzu kuma sa'i zai bada haibar duniya ma'auya lokacin shugabanci ya daga maganar tun an alƙawar albanin mawalla ya ce akwai ruwa ya hadisi marfu'i ma'auya bai bada ra'ayin shi na maganar ba da dama alkama samara'in ta shaf ta yi kalite tana daraja kwarai ta yi tsada ita ana ba da maimakon a ba da sa'i guda ta ba da rabin sa'i a kan zakatar fitar kenan iri-iri ce kalite-kalite ce matsayi-matsayi ne da daraja tana saba darajocinsu to na ya maka dukkan alkama da samara da bai da da sha'ir da sulut domin sulut da sha'ir suna kusa sulut da alkama suna kusa daya to nan ya gama maka su tun da kusan dukkan hannun yau suke da alkama ko ta alkamakin da samarakin da horakin ko ce da shamkin da sha'ir da surt duka yace sun fi guda ne kenan za a gama su amsa da sani yace fa idza hasada rajul min zalika kulli khamsa asuk juma'a alayhi ba'd zalika da ba'd shi ma wannan aka gama su a gama da alkama ko ce irin nau'in nata da sha'irakin da surkin za a gama su ma a musu da sani kaman jinsi guda ne sun fi guda ne kenan kala guda ne za a gama iri iri a gama a yi sai guda in sun kai gaba da sun kai hamsin a sukin jumi'a alai ba ya gama jumi'a alai ba zalika laban za gama rabi da rabi shashi da shashi ya gama hailu san su gaba daya fa wajabat fi zakat zakat ta zama wajibi akan shi tun aka dauko wani yayi sa'i yayi sa'i 100 wannan 50 wannan hakan gama dai tunda duka dai jinsi ya masa sunfi guda ne yace fa in lam yablughu zalika shi ma irin na kenan wancan ne in bai kai ba zakka baya an gangama kin فلا زكاة في باب زكاة كرش يجي وكذلك الزبيب كله أسود وأحمر أسود وأحمره fa iza qatafa rajul min khamsati awsuq wajabat fihi zakah yace haka shi ma zabibu yana da zankin inabin shi ma za a gama da baki kan akwai hori akwai ja ko duka ina akwai baki akwai ja duk nau'in zabibu za a gama shi ma shashi da shashi da hori da hori da jan za a gama hori guda ita fa za ka tafa rajul min khamsa usubin idan mutum ya turo zabib wusuki ya samu wusuki biyar wajaba ta sai zakata zakata zama wajibi akan shi fa in lam yablugh zalika in bai kai wusuki biyar ba zan gama su fala zakata fihi ba zakata a cikin abin da ya mallaka yace wa kadar alqitan yatu hiya sunfun wahid anan ita ma qitniya yace duka sunfi guda ne masu masu amurci gina masu kwamsokin sai ka misali alhinta da tamar wa zabibu sai gama sai anan shi ta maka ya gama alkama da dabino da zabibu duka da sauransu duk masu amurci a zama abu duk da mai yawa jamhur malamai suna ga daban ne suna da bambanci da alkama da sai da maganar sauran alqitniya ita alqatani yace wa in ikhtalafat asma'u ko da sunan ya saba duk masu wannan kwamso wa alwanuwa koda kamar ta saba yace wal kitna me kitna yace al hummas hummas sasa kuma ko bitin hummas wal adas walubiya wajriban suna kira da suka tare da al kitniya ya gama duka su gasu kenan al hummas shi ma dai ne maka nan ban mu shi sai nan mashi kai ma yan bayani akan sa ba zan mu shi ana nau'i ne shi ba tsaba ce dai haka arzikin duk ban mu shi haka lubiya lumina lubiya wake ne jilbani ma ban mu shi ana ni mu shi duka duka tsarin wasu kwayoyi ne wasu tsabobi ne ya ce wa kullum ma duka yana aka kace kullum duk abin da kake wanda masu kwamsan dukan su wa kullum ma sabata inda nas anu kitaniya duk abin da ke da irin wanda masu kwamsan ne kuma abinci ne fa yaza hata da rajulu min zalika hamsa asukin bisal awal in dai mutum duk abin da shi kun tsaba da ko ta ije kullum ko ta da ba tsaba ce kuma za a je zai bushe a yaki da shi ya ajiye shi kullum na an girbe shi za a samu wuski biyar a ciki da sa'in farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma kenan zakka yace wa in kana min asnaf al-qitniya kullaha laysa min sinfin wahid min al-qitniya to idan aka samu al-qatani ke qitniya kenan wannan masu kafsan su ma kuma samu kala kala da yawa naka ta mana ba kala guda bace ba wani yujin ma'u zalika shi ma kenan dai a takaice za a gama shi ma nau'in za a gama iri iri kishi gaba daya za a gama iri kala kala kinsu irin wancan da kamar da aka sauran wancan sauran tsaba da aka ma'ala kama da zabi sauransu za a gama kala kala kinsu a kan nisabi guda a kan lissahi guda ya ce kenan wa alaifi zakatun za a ba da zakka za a gama kenan dukkan nau'in katsanikin dukkan nau'in masu kwafsakin kuma me daga dokuwa garinku ya amma sai ta yi kala malikun imam malik ya ce وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والهنطة فيما أخذ من النبض وأكا أي عمر بن الخطاب يا بمبنت على قطاني ما سقوا سوكين وانا تعالكما cikin abin da yake amsa daga 'yan kasuwa musaru masu zawa daga sham masu zawa kasar musulmi 'yan kasuwa abin da ake amsa na haraji a wajensu wara'a anar ƙaƙƙiniyar ta kulla simfin wahid dukkan shi ya ga dukkan abin da ke katsani da dukansu ba wanda ke wanda duk da abu guda ne yake mutu dukkan nan su bai raba mantar su akan abu guda ke daukan su fa ukhidha minhu al ushr iya amsar ushri duk abin da yake wannan masu masu masu kafsokin ne iya amsar ɗaya cikin goma amma wa ukhidha min al hindati wa zabib nisf al ushr amma alkama da zabib su sai a mishi nisf al ushr nan ba zakka bace haraji na an ce me yasa umar ya haka nan saboda dan ya ba su kuzarin kawo an yi bukatar alkamar da shirkin ya yi rage a kan shi duk wanda ka da ba alkama ba da biyu zai ba a tiyar ba zai ba mutu daya amma alkama ka kawo ko ka zabi za a mishi ɗaya cikin shirin wannan haraji da ke ɗorawa masu zawa kasar musulmi nan bai nan bai sai nan suna ga wai kenan akwai bambancin alkama da zabibu da sauran wata kaɗan akwai bambancin kuma da muhimmancin da ba ɗaya sauran shi ne nan kenan umar bin khattab ya kuma nan bai cikin maganar zakka abu ne na illa kun ya ba su dake nan wata daraja daban-daban kuma ya kama magana anan shi imam malik wara'a a nan kenan abinda imam malik ke cewa kenan umar iya ga cewa an nan kitane ta kullu sun fuwa duka kitane duka sama masan masu wani kafasan ce maka wannan kenan gujiya riɗi wannan wannan ƙurga wake duka suna ciki dan ba su su su su ba su cikin tsaba irin kaman alkama ko watsi ba su cikin tsaba sai a kan ka tsanin kenan yace duka wannan sunfi guda ne yace wa ukhudha min yace fa ukhudha minha al-ushr ana amsal ushri a cikin su wa ukhudha min al-hiddati a shan mutala kenan nan kala malik zan tashi fa in qala qa'ilu an wani mai magana wani magana da na imam malik wani magana zai ce to kaifa yujma'u al-qitaniyatu ba'duha ila ba'd fi zakati حتى تكون سرقتها واحدة ورجل يأخذ منها سنتين اثنين بواحد يدا بيد ولا يأخذ من هندة اثنان بواحد يدا بيد ميكس كاو نا أقول مسألة مجانا الربا أن هنا الربا دبينو سائي لا da sa'i biyu ana ku ko muddin ɗaya da muddin biyu da biyu haka da biyu don nasi da kansu to yanzu nan abinda malaki ce zai magana ga masu an aka kawo magana ya aka yi za a ce waɗannan ƙaɗani duka a masu hukumci guda alhali mutum ya halitta su a amshi sa'i ɗaya na wannan misali na wake ko riɗi da wani abu daban cikinsu misali misali da gujiyar misali su an ce ya halitta ɓangaren malaki ya halitta a wasu biyu da ɗaya amma kuma ita alkama aka ce bai wa mesa kuma za ka ce kenan duk kaɗani abu ɗaya ne ya to idan wani ya kawo wannan malaka ce idan wani ya kawo wannan magana ko wannan ra'ayi na cewa me yasa aka bambanta ana ya ce sai ƙila da wuce a ce mishi fa inna zahaba walwari yujma'ani fi sadaka zancen hadawa a sadaka muke yanzu ya kama ganin rabu ya ce to ai gashi ana hada zinare da azurwa nau ka mallaka zinare kaza na mallaka ili sayan kudi yanki yasin kudi na da zinare da zinare zai sai ko ai ana gama su a ga nisabin zakka da yau kanka amma wa qad yu'khadh bi dinar al'afu amma kuma ya halitta ai inna ba dinare azurwa kaban kudi maka amince ya halitta ko duk daban-daban suke ko ya halitta kenan magana magana riba daban magana kuma magana zakka daban dan jin da ce jinsi guda ne wannan an halitta bangaren su an halitta da jinsi guda a yi tafadul amma a alkama ita nasiya zuba ce ba a yi da zabibu kun gane magana ko kenan wannan magana kawo ne ka wannan akan zakka ya halitta ka gama duka duka a tunafikin su duk da cewa su ya halitta a yabo ke ba an ce ba ta maza za ta gama alkama ai ta alkama nasu ya zo kanta haka da biyu haka da biyu an ce ba a gama ba ba da sa'i ɗaya alkama da sa'i biyu na wata irin saddin ke wuce dinkenta haka da biyu duk kalitan shi an hana ka ban saddin naka mai kyau ne ka ba ni sa'i guda baka biyu mun karanta bayan nan sallallahu alaihi wani mukilin shi na Khaibar ya zo mai da biyu mai kyau yace zai zai wannan duka da biyu na ku ta Khaibar haka yake da kyau yace a sallallahu haka duka akwai mai kyau irin wannan muna ba da sa'i biyu ne namu ya ban wannan guda ya ce a bi halitta ce ka je ka sai da mara kyanka da kudi ka sai mara kyan ka sai mai kyan da kudinka kenan shi na sai rukara a kan shi wannan can magana da zai zo shi da magana ta fadin ha eh ya ciki ya cikin wannan magana rubace magana rubace iman da ya ciki gishiri ma na shi ya zo kan shi to ina ga lokaci kenan zikirin da mun kare da sai samu magana ta Imam Malik insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fikiyu jabal mun gariya Thank you.